الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 16 ga watan safar jira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1441 wanda ya dace ma sha biyar ga watan goma shekara ta dubu biyu da sha tara lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafin mai albarka littafin da ake kiransa da suna kitabun tauhid allazi huwa haqqullahi ala al-abid na shekul islam muhammad ibnu abdul wahhab ibnu sulaiman التميمي رحمه الله تعالى kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am wai dangane da fadar Allah subhanahu wa ta'ala cin cikin suratu yusuf وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون cewa mafi yawansu ba sa imani da Allah wato face sai sun yi shirka da shi wannan aya tana bayani ne game da mushirkan jiya wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya bayyana a cikinsu sun yi imani da Allah ta ɓangaren abin da ya shafi a rububiya sun tabbatar da ba wanda ke halitta in banda Allah sun tabbatar ba mai kashewa ba mai rayawa ba mai azurtawa ba mai talautawa ba mai janyo amfani ba mai ije tsanani ko yayi shi in banda Allah sai ya ce wannan shine imaninsu sai ya ce illa wa kun mushrikuna face sai suna masu shirka da ubangiji shirkar da suke suna shirka ne a cikin uluhiyya ibada idan an ce Allah shi kadai ya cancanta a bauta masa sai su ce a ai goma kansu ma suna da haƙƙin a bauta musu sun maida su matsayin tsani ne tsakaninsu da ubangiji subhanahu wataala don haka da aka ce su ce la ilaha illallah suka yi girman kai suka nuna ba za su faɗa ba domin sun san ma'anar abin da ta kunsa domin duk wanda ya ce la ilaha illallah to yana tabbatar da cewa duk wani wanda ake bauta masa a sama ko a ƙasa in banda Allah subhanahu wata'ala ibada ce wadda take ta ƙarya to su kuma shaidani ya musu wahayin cewa gumakansu sun cancanta a bauta musu domin wai su suka fi kusa da Allah sun maida su a matsayin tsani ne tsakaninsu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala da haka can da aka ce da su su ce la ilaha illallah sai suke cewa a ja'ala la'alihata ilahan wahida yanzu duka waɗannan alloli ya maida su su zamanto Allah ɗaya ɗaya abin bauta ɗaya ɗaya a ce ba za a bauta ma kowa in banda Allah suka ce inna haza da shay'un uja lalle wannan abu ne wanda yake ya kai matuƙa a wajen mamaki haka can cikin suratul safat ubangiji ta'ala yake cewa innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbiru domin sun kasance a rayuwarsu ta duniya in an ce da su ku ce la ilaha illallah girman kai suke ba sa faɗa a gane ko don haka kenan imanin da suka yi imani ne bin rububiya amma ba su yi imani ba bil uluhiyya da sun yi imani da uluhiyya da sun kaɗe ta Allah a cikin ibada shine can cikin suratu yunus ubangiji ta'ala yake faɗa qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhriju al-hayya min al-mayyit wa yukhriju al-mayyita min al-hayy wa man yudabbiru al-amr fasayaquluna Allah fa qul afala tattaqun ubangiji ta'ala yace ce da su man yarzuqukum min as-sama'i wal ardi wai wake azurta ku daga sama kuma wake azurta ku daga ƙasa ma'ana wake saukar muku da ruwa daga cikin girgije wake fitar muku da tsirrai daga cikin ƙasa amman yamliku sam'a wal absara tambaye su wane ne ke mallakar wato ji da gani in ya so ya bara ma bawa in ya so kuma ya karbe wa man yukhrijul hayya min al mayyit wane ne ke fitar da rayayye daga jikin matacce ma'ana ya fitar da mumini daga jikin kafiri ko ya fitar da wato dan tsako daga cikin kwai wa yukhrijul mayyita min al-hayy kuma wane ne yake fitar da matacce daga jikin mai rai ma'ana wa yake fitar da kafiri daga jikin mumini kamar yadda Allah ya fitar da kafiri daga jikin annabi nuhu alaihi salam Allah kuma ya fitar da rayayye shine mumini daga tsatsan kafiri kamar yadda ya fitar da annabi Ibrahim alaihi salam daga tsatsan mahaifin shi Azar ko kuma wane ne yake fitar da kwai wato daga cikin rayayye domin kwai matacce ne sai ce wa man yudabbirul amra wa ke gudanar da lamarin kowa da komai tun daga sama har zuwa ƙasa ubangiji ta'ala ya ce fa sayquluna Allah da sannan zaka ji sun ce maka Allah shi ke aikata waɗannan abubuwa ubangiji ta'ala ya ce fa qul afala tattaqun in sun baka wannan amsa to ka ce da su shin yanzu ba za ku kiyayi ubangijinku ku kadaita shi a cikin ibada wannan aya tana tabbatar da kafiran farko sun yi imani da rububiya kuma imani da rububiya ba kowa ba ne bai inkarin ta illa ɗaiɗaiku daga cikin bayi irin su fir'aun shine ya inkarin cewa wa ma rabbul alamin kuma bayan damun zuciyarsa ta yarda ta amince amma ya fito ya yi inkari kamar yadda Allah ya faɗa wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa don haka nan da ya ce wa ma yi uminu aksaruhun billahi illa wa hun mushriku mafi yawansu ba sa imani da Allah face sai suna masu hada bautarsa da shi da wani kenan imaninsu imani ne da rububiya amma ba su yi imani ba da uluhiyya shine kadaitar Allah subhanahu wata'ala a cikin ibada
ya kuma mace ta wannan hanyar shi ne ce wai akwai gado tsakanin ko kuma shi uban zai iya auren iya wannan wadda aka samu ta wannan hanyar
wai misali dan da ba a same shi ba ta hanyar da ya dace a shar'ance shin yana da gado zai gaji mahaifiyarsa amma ba ya da wani uba da zai gada an gane ko don haka shi gado yana da sabubba guda uku na daga cikin sabubba na gado abu na farko shine subutun nasar sai an samu tabbatar danganta ita kwa danganta tana kasancewa ta hanyar aure duk ɗan da ba a same shi ba ta hanyar aure to wane ne za a danganta ma abu na biyu wato shine kenan wato yawa abin shine su sabon danganta abu na uku shine abu na biyu shine wato alwala kamar yadda yake cewa asbabu miras asbabu mirasil wara salasa kullun yufidu rabbahul wirasa wahaya nikahun wa wala'un wa nasab ma ba'da hunna lil mawarisi sabab abu na farko shine aure wanda aka tabbata wance matar wane ce kowa ne mijin wance ne aka tabbatar da haka to in Allah ya maɗe daga cikin su rasuwa to za su gaji juna shi zai iya gadon ta ita ma za ta iya gadon shi abu na biyu shine alwalaici bawan da ka yantar da shi Allah ya masa rasuwa ba shi da wani wanda zai gaje shi to kai da ka yantar da shi kai zaka gaje shi shine ake kira maulan ni'ima na uku wato shine annasab wato danganta sai an tabbatar da danganta wane dan wane ne ko jikan wane ne amma duk dan da ba a same shi ba ta hanyar aure to babu wani mahaifin da za a danganta shi zuwa gare shi kenan sai dai a danganta shi zuwa mahaifiyar shi zai gaji mahaifiyarsa mahaifiyar shi za ta gaje shi amma bai yada uba wanda zai gada a shar'anci don haka akwai wani kauli shaz na wasu daga cikin magabata wasu suna ganin in har an tabbata an tabbata shi kadai ne ya taba kusantar ta kuma ta samu wannan ciki cewa zai iya gadanta wani ne daga cikin magabata an samu wannan kauli amma faɗa ta jumhurin malamai wanda ke akwai dalilai a kanta gado baya kasancewa sai an samu tabbatar danganta
wani ka ta iya tun da ba da ya shiga ce zai iya auren ta
wai zai iya auren wannan diya ba diyar shi ba ce ba tunda da ta hanyar shari'a ake samun shi ta hanyar shari'a ake samun da diyarka ta tsatsanka ita ce Allah ya haramta maka aurenta kamar yadda ya ce hurrimata alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في هجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وهلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما وأن الناس يوندي كتبة تردى mutum diyar shi ta tsatsan shi ko jikanyar shi diyar ɗan shi ko diyar diyar shi baya halatta a aure an gane ko abin da kenan ya yi ƙasa wannan cewa diyarka ce ta tsatsanka diyarta wadda a matsayin jikanyar ka take haramun ne ka aure ta haka nan diyar diyarta kenan ko da abin ya kai ƙasa kamar yadda uwa Allah ya haramta ma mutum ya auri mahaifiyarsa to haka kakar shi haka kakar kakar shi abin da ya yi sama na'am
sallah muka yi maka magana da da malami muna kariya sai wasu su ma masallaci ko masallaci kai na ta jami'a a kare sai malami ya ce mu tashi tun da akwai alamun hadari mu tashi mu yi shayi sai wasu suka ce ai kuma ana iya jira mu ba mu ko a can wanda za su yi nan malami ya yi dan shan kuma da ko sai aka yi aka yi aka yi shayi wacce kuma ga yanayin kakanin
to in an saurara musu ba laifi ba ne ba kamar misali liman ya shigo masallaci wasu suna nafila sai ce a dan jira su dan ida sannan a tada ikama to wannan ba laifi ba ne ba kuma haka kasancewar ɗallati da aka samu tsakanin yin jam'in ma'ana wasu sun dan shagala suna sallah a kenan su dan gama sannan a hada to wannan shi ma ba laifi ba ne amma illa kasancewar asali ba a shira in an gama kai tsaye za a tashi a kawo sallar isha amma wannan ɗan jira da aka yi baya nuna cewa jam'i bai yi ba darasi da ya gabata da taimakon allah tabaraka wa ta'ala wato mun gama baban da ke bayani game da abin da ya zo daga allah subhanahu wa ta'ala da manzansa wato na neman shayarwa game da taurari wanda kar mu manta bayani ya gabata neman shayarwa game da taurari wato yakan zama shirka babba wani lokaci kuma yakan zama shirka karama duk wanda ya yi kudirin cewa wato akwai wani tauraro wanda shi ne ke halittar ruwan ke samar da shi wannan shirka ce wadda take babba mai irin wannan kudiri kwata-kwata ya bar musulunci saboda duk lokacin da mutum ya yi da'awar wani mai halitta kuma bayan allah subhanahu wa ta'ala to wannan kafircinsa ya tabbata domin allah shi kadai ne mahalicin kowa da komai komai da ka sani da kowa halitta ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala an gane ko akwai waɗanda suke da irin wannan kudiri sannan hali na biyu duk wanda ya roƙi tauraro da sunan cewa tauraron ya saukar da ruwa kamar yadda zai faɗa ya ce ya nau'u kaza an zira alainar matar ma'ana ya tauraro kaza saukar mana da ruwa to wannan shi ma ya zama mushirki shirka babba kwata-kwata ya bar addini domin addu'a ibada ce ba a roƙon kowa akan abin da ba wanda yake da iko a kan shi in banda Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa wa annal masaji da lillahi falata ru'uma Allahi ahada haka kuma mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce mana addu'a huwar ibada addu'a wato ita ce ibada don haka duk wanda ya roƙi tauraro da sunan cewa tauraron ya saukar da ruwa to wannan shirka ce shirka a cikin uluhiyya domin ya sarrafa ibada ga wani Allah subhanahu wa ta'ala sarrafa ibada ga wani Allah subhanahu wa ta'ala wato shirka ne kafirci mai haka kwata-kwata ya bar addini kenan da na farkon da na biyun gaba ɗaya wannan shirka ce waccan shirka ce cikin rububiya wannan kuma shirka ce cikin uluhiyya hali na uku duk wanda ya yi ƙudurin cewa kullowar tauraro kaza ko kuma fakewarsa shine sababin saukar ruwan sama to wannan shirka ce karama domin ya mai da wani abu sababi abinda Allah bai sanya shi a matsayin sababi kamar yadda ake faɗa idan ut ta kama yanzu kun ga ruwa ya zo kenan an maida kamawar ut shine sababin saukar ruwan sama to wannan shirka ce karama wadda ba ta fitar da mutum daga cikin addini laifi ne babba daga cikin manya-manyan laifuka don haka ya ci karo da tauhidi mai da duk wani abu a matsayin sababi abinda Allah bai maida shi sababi a shar'ance ko kuma a cikin alkadarinsa to wannan shirka ne da ubangiji subhanahu ta'ala. sai hali na hudu shine ba da labari game da cewa lokaci kaza lokaci ne na ruwan sama misali cewa watan ut lokaci ne wanda yake na saukar ruwa ko kuma in hudowar tauraro kaza lokaci ne wanda yake na saukar ruwa wannan daga cikin magabata wasu suna ganin halaccin fadar haka wasu sun tafi akan cewa fadar hakan ma kwata-kwata bai dace ba irin su al'imamu shafi Allah ya ji kansa don haka dai a takaice iya abin da yake tsantsar tauhidi abinda mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu in ruwa ya sauka iya abin da za mu faɗa shine mu ringa faɗa ga juna domin ba da albishir muna cewa mu irna bi fadlillahi wa rahmatihi an mana ruwa da kyautar Allah da jin kansa an mana ruwa da kyautar Allah da jin kansa an gane ko kenan mutum ya kau da kai ya manta da duk wani abu na cewa a tun da cikin watan uku ne ai dole ne ruwa ya sauka kawai in ruwa ya sauka kamai da wannan ni'ima ga wanda ya samar da ita shine ubangiji subhanahu wata'ala in ma ka faɗa da larabci mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi ko ka faɗa da yaren da ka iya misali inda hausa za ka faɗa an mana ruwa da kyautar allah da jin kansa ko kuma a takaicen takaicewa allah ya saukar mana da ruwa ko allah ya saukar mana da ni'imarsa shine iya abin da kenan ya dace a faɗa wanda wannan shine tsantsar tauhidi za mu tashi babi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أخرجاه ولهما عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا رواه ابن جرير وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة malam Allah ya ji kansa na faɗa wato wannan babi ne na musamman abin da ya kunsa shine bayani game da faɗar ubangiji mai girma da ɗaukaka da ke cikin suratul baƙara wa minan nasi man yattakhizu min dunillahi andada ubangiji ta'ala ya ce daga cikin mutane wato akwai wanda ke rukon wato andadan wasu kishiyoyi ya ringa bauta musu min dunillahi koma bayan Allah lafazin andad jam'i ne na nid idan aka ce niddun shine ashabihu wal masiru wal nazir kenan wanda yake kama da tamka da kini ma'ana wanda za a ce kamar wane ne shine ake kira da wato nid kishiya kenan shine yace wa minan nas wato daga cikin mutane man yattakhizu min dunillahi andada akwai wanda ke rubon wasu kishiyoyi wato ga Allah ya saki Allah ya kama wasu kishiyoyi yuhibbunahum wato yana ƙaunar su ka hubbilla wato irin yadda yake son Allah tamkar yadda yake son Allah haka yake son su sai ya ce wallazina amanu a shaddu hubban lillah waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzansa a shaddu hubban lillah su suka fi kowa tsananin so da ƙauna ga Allah malam ya zo da wannan aya wato ya yi tarjama ta baban akan wannan aya domin ya nuna mana wato ita mahabba soyayya nau'i ce daga cikin nau'ikan ibada wanda ba ta dacewa ga kowa in banda Allah subhanahu wa ta'ala cewa daga cikin soyayya akwai son da in ka sarrafa shi ga wani Allah subhanahu wa ta'ala to mutum ya zama mushriki Allah ya kare ni kenan anan tamkar ya ce babul mahabba babi ne wanda ke bayani game da wato shine so da kauna wanda shine wato tushe wanda yake na ibada wanda asalin dukkan abin da bawa yake aikatawa a rayuwarsa wato ita ce shine so a ɗabi'ar ɗan adam duk wani abu da kaga ya aikata to ba komai ya kai shi aikata abin face so domin shi mutum baya aikata wani abu sai ga abin da yake so ɗayan biyu ne ka aikata abu in ma don son janyo wani amfani zuwa gare ka ko kuma don son ije wani abu abin ki abin kyama ga barinka duk abin da mutum zai aikata ɗaya biyu ne kenan face akwai so idan ka yi abu kaza kana so ne domin wani amfani ya sadu zuwa gare ka ko kuma da ka aikata abu kaza wato kana so ne domin ka guje ma wani abu da kake ki kake kyama to don haka kaga kenan ɗabi'ar ɗan adam komai akwai so a cikin shi duk abin da zai aikata wato akwai yana gina shi ne a kansu to don haka shi kuma wani lokaci yakan kasance shi san domin ainihin wani abu ko kuma ya kasance wato domin wani abu wanda yake maimakonsa yanzu misali da muke cin abinci saboda mai muke cin abinci don daɗin shi don ɗanɗanan shi kuma don mu gina jikinmu muke cin abinci shin magani da mutum yake ɗauka ya haɗiya saboda mai yake shan magani kaga ai ba dan yana son magani ba a'a dan saboda son kenan samun lafiya amma abinci da ka ci ka ci abinci ne dan ainihin abincin shine kake so amma magani da kake sha ba dan kana son maganin bane ba a'a ka sha magani ne domin ya zamanto sababi wanda yake na samun lafiya wa ya taba jin yunwa ya dauki magani ya ci a matsayin abinci in kaga an sha magani sai ba lafiya ba an sha shi bane ba dan ana son shi an sha shi ne saboda wani abu to don haka ita ibada gaba ɗayanta ana gina ta ne akan son Allah subhanahu wa ta'ala an gane ku asali ibada ana gina ta ne akan wato so da ƙauna ga ubangiji subhanahu wa ta'ala domin duk ibadar da babu so a cikinta to wannan ibada hunku ce ba ta da wani amfani abun Allah subhanahu wa ta'ala na ka bauta ma Allah akan kana ki ba dan kana so da kauna ga ubangijin ka ba to wannan ibada hunku ce Allah ba zai karba ba wanda kar mu manta bayani ya gabata ita ibada ana gina ta ne akan ginshikai guda uku ibadar mai ibada ba ta ginuwa ta samu gun zama sai in ya gina ta akan ginshiƙai guda uku duk ibadar da ba a gina ta ba akan waɗannan ginshiƙai guda uku ko shekara dubu mutum ya yana ibadar Allah ba zai karba masa ba ginshiƙi na farko shine kamalul hubbi lil ma'bud cikar so da kauna ga wanda ake bauta ma shine Allah subhanahu wataala sai ka fifita san Allah da kaunar shi akan duk wani abu da kake so an gane ko a samu cikar so da kauna ga Allah subhanahu wa ta'ala dalilin da yake tabbatar da wannan gimshiki ita ce wannan aya ubangiji ta'ala ya ce wa minan nasi na daga cikin mutane man yattakhizu min dunillahi andadan wanda ke rukon wasu kishiyoyi kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbunahum suna ƙaunar waɗannan gumaka nasu ka hubbillahi irin yadda suke son Allah sai ce wallazina amanu a shaddu hubban lillah muminai su ne suka fi kowa tsananin ƙauna ga Allah subhanahu wa ta'ala a nan menene ya kafirtar da su domin sun daidaita son Allah da son wani duk wanda ya daidaita Allah da wani a cikin abin da yake haƙƙinsa to wannan ya zama kafiri ya zama mushriki gimshiki na biyu wato shine kamalur raja'i lil ma'bud cikar kauna da kwadai ga wanda ake bauta ma duk ibadar da za ka yi ya zamanto kwaɗayi kake akan samun rahama ta ubangiji subhanahu wata'ala game da wannan bauta da kake ka bauta ma Allah don kwaɗan samun aljanna don kwaɗan samun rahamarsa gimshiki na uku shine kamalul khawfi min al cikar tsoro game da wanda kake bauta ma shi ubangiji ka fifita tsoron azabar Allah akan duk wani abu da kake tsoro don haka kasancewar waɗannan gimshikai na biyu da na uku aya da take tabbatar da su aya da ke cikin suratul a'raf fadar Allah subhanahu wa ta'ala wad'uhu khawfan wa tama'a ku roki ubangijinku ko kuma ka ce ku bauta ma ubangijinku khaufan don tsoron azabarsa wa tama'a kuma don kwaɗayin rahamarsa kaga wannan aya tana tabbatar mana na daga cikin gimshikan gina ibada kenan tsoron Allah subhanahu wata'ala da kwaɗin rahamarsa ka bauta masa don tsoron kada wuta ta zamanto makomarka a ranar kiyama kuma don kwaɗan aljanna ta zamanto makomarka haka idan ka gangaro cikin suratul isra ubangiji ta'ala na faɗa ulidu allazina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa durri ankum wala tahwila ulaika allazina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba inna azaba rabbika kana mahzura ubangiji ta'ala yace ulidu allazina za'amtum min dunihi ce da su ku kirayi waɗanda kuka raye cewa alloli ne koma bayan Allah ku kiraye su su kawo muku taimako da agaji kamar yadda kuke rayawa ubangiji ta'ala ya ce la yamliku na kashfar gurri duk wani wanda kuke bauta ma koma bayana ubangiji ta'ala ya ce la yamliku na kashfar gurri anku ba sa iya mallaka muku yayi wani tsanani in ya same ku talauci ko rashin lafiya ko wani firgici wala ta hawila ubangiji ta'ala ya ce kuma ba sa iya mallaka muku juyar da duk wani abu da ya same ku na ki da kyama daga kanku zuwa wani sai ya ce ula'ikan lazina ya du'una waɗannan waɗanda mushirkai suke bauta ma koma bayan Allah ula'ikan lazina ya du'una waɗannan waɗanda mushirkai suke bauta musu yabtaguna ila rabbihimul wasila su waɗanda ake bauta makin wato suna neman kusaci ga ubangijinsu wannan ta sauka ga waɗanda suka mai da mala'iku abun bauta wasu suka bauta ma annabi isa wasu suka bauta ma salihan bayi ba da san su ba ba da amincewarsu ba to su waɗanda ake bauta makin ubangiji ta ala ya ce yau ta gona ila rabbihimul wasila suna neman kusaci zuwa ga ubangijinsu kamar yadda annabi isa yake neman kusaci ga ubangijinsa mala'iku a kullum neman kusaci suke da ubangiji subhanahu wata'ala duk wasu salihan bayi a kullum neman kusaci suke da ubangiji to yaya su suna neman kusaci da ubangiji maimakon kai ma ka nemi kusaci da ubangiji kuma kai ka zo kana neman kusaci zuwa gare su da kai da su gaba ɗaya bayi ne na Allah haƙƙi ne nashi a kanku gaba ɗaya ku nemi kusaci zuwa ga ubangijinku kamar yadda ya faɗa ya ayyu hallazina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila shine anan yace yabtaguna ila rabbihim alwasila su waɗanda ake bauta makin su ma neman kusaci suke ga ubangijinsu wayar juna rahmatahu suna kaunar wato jin kan Allah subhanahu wata'ala game da ibadar da suke masa waya kafuna azaba kuma suna tsoron azabar shi kaga wannan aya tana tabbatar mana waɗannan ginshiƙai guda biyu duk wasu salihan bayi suna bauta ma Allah don kwaɗayin aljannarsa kuma don tsoron azabarsa kuma don tsananin so da ƙauna da suke ma ubangijinsu haka in ka komo cikin suratul anbiya fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa zakariya idh nada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in a shahid ubangiji ta'ala ya ce waɗannan da aka zano annabawan nan da waɗannan manzanni gaba ɗayansu sun kasance suna gaggawa a cikin ayyuka na alkhairi ubangiji ta'ala ya ce wa yad'una na suna bauta mana ragaban dan kwaɗayin rahamata wa rahaba kuma dan tsoron azabata wa kanu lana khashi'in ubangiji ta'ala ya ce sun kasance masu kaskanta kai ne da ji da bi zuwa gare mu haka a cikin suratul sajida ubangiji ta'ala na faɗa inna ma yu'minu bi ayatina alladhina idza zukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun ashahid yad'una rabbahum suna bauta ma ubangijinsu khawfan dan tsoron azabarsa wa tama'a kuma dan kwaɗayin rahamarsa haka a can cikin suratu zumar amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbi qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab ash-shahid yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbi shine yace amman huwa qanitun ana al-layli shin yanzu wanda yake mai tsayawa ba dare ba rana game da da'a ga ubangijinsa ya zama daidai da wanda halin shi ba haka ba ne amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yanzu wanda ya tsaya a cikin sa'o'i na dare sajidan wa qa'ima ma'ana yana sallah ya hadaru al-akhirata yana tsoron wato gida na ƙarshe kada wuta ta zamanto makomarsa wa yarju rahmat rabbi kuma yana fadayin rahamar ubangijinsa ya zama daidai da wanda baya haka don haka waɗannan ayoyi suna tabbatar mana ibada ba ta ginuwa sai akan waɗannan ginshikai uku tsantsar so da ƙauna ga Allah ma'ana cikar so da ƙauna ga Allah subhanahu wa ta'ala ka fifita san Allah akan kowa kana bauta masa wato don san da kake masa da girmamawa da kake masa abu na biyu kana bauta ma Allah dan kwaɗayin rahamar shi aljanna ta zamanto makomarka gimshiki na uku kana bauta ma Allah dan tsoron azabarsa akan haka annabawan Allah suka bauta ma ubangijin su subhanahu wata'ala don haka duk wanda zai ce shi ibadar da yake yana bauta ma Allah ne ba dan kwaɗayin a sanya shi aljanna kuma ba dan tsoron wuta ba shi yana bautar Allah ne kawai dan tsabar so da kauna ga Allah to wannan ko ya shekarar dubu yana ibada ba ibada ba ce kuma Allah ba zai karɓi daidai da misƙalar zarra daga cikin ibadarsa domin yana da awar ya fi annabawan Allah ya fi manzannin Allah gaba ɗaya akwai masu wannan aƙidar cewa wai su addu'a wai su ibadar da suke su ba dan kuɗin aljanna ba kuma su ba dan tsoron wuta ba wai ibada domin wai kuɗin aljanna domin tsoron wuta wai ibada ce ta gaba garin jama'a wasu ibada da suke kawai suna yin ta ne wai don san Allah da kaunar shi don haka ba ibada ba ce ba suke sura ta farko daga cikin surorin alkur'ani ita ce suratul fatiha ita ta tabbatar mana da waɗannan ginshiƙai guda uku farko ne Allah ya faɗa ce alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin dukkan wani dangi na yabo a sama ko a ƙasa a duniya ko a lahira cancanta ne ga Allah Ubangijin halittu wannan aya tana sai ce ar-rahmanir rahim ubangiji wanda yake mai gamammiyar rahama a nan duniya ar-rahim ne ke bantacciyar rahama a ranar kiyama wanda ba ta shafar kowa in banda mumini sannan sai ya ce maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako ita ce yinin alkiyama aya ta farko da kace alhamdulillahi rabbil alamin abinda take tabbatar mana ita ce mahabba domin dukkan wata ni'ima da muke tare da ita da take da muke da ita mun same ta ne daga gun Allah subhanahu wata'ala ka'ida shi kuma falimun'im yuhibbu ala qadri in'ami duk wani mai ni'ima akan so shi a kaunace shi gwargwadon ni'imarsa don haka abinda take tabbatar mana so da kauna ga Allah domin duk wata ni'ima da muke cikin ta mun same ta ne daga gun Allah subhanahu wata'ala wa ma bikum min ni'matin fa min Allah aya ta biyu da yace ar-rahmanir rahim me gamammiyar rahama a nan duniya me keɓantacciyar rahama wato a ranar kiyama don haka duk wanda ya siffanta da rahama to dole za a ƙaunaci rahamarsa an gane ko dole za a ƙaunaci rahamarsa walillahi masalul a'la kaddara cewa yau kai ne ka biyo hanya ka ɗauko kaya sai ka tambayi wani sai ka ce wai a hanyar yau a cikin jami'an gwamnati ma'aikata kamar suwa suwa ne ne akan hanya sai aka faɗa maka wasu sai ka ce alhamdulillahi waɗannan mutane ne waɗanda suke masu rangwame masu sauki ba su da tsanani kaga a nan saboda wannan rangwame da suka siffanta da shi da tausayi don haka sai ka ƙaunace su ka ce yau hanya lafiya kalauce su wane ne akan hanya to don haka kasancewar Allah ya siffanta da wannan sifa dole a yi kwaɗayin a fifita kwaɗayin duk wani abu abun Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce maliki yau mamallakin ranar sakamako mai mulki a ranar sakamako wanda ranar sakamako ita ce ranar kiyama shi yake da wuka da nama ba wanda ya isa ya daga kai ya yi magana a ranar kiyama sai da izinin Allah to duk wanda aka ce komai a hannun shi yake dole ka tsorace shi dole ka ji tsoron azabar Allah subhanahu wata'ala don haka sai bayan waɗannan ayoyi uku sai ce iyaka na abu kai kadai muke bauta ma kenan akan waɗannan ginshiƙai uku cikar so da ƙauna gare ka da kuma kwaɗayin da cikar ƙaunar jin kanka kuma da tsoron azabarka kaga bayan waɗannan ayoyi guda uku sai zo mana da ibada sai ce iyaka na gudu wa iyaka na stayi kenan don haka ibada ba ta ginuwa sai akan waɗannan ginshiƙai guda uku shine kenan a nan malam ya zo da wannan babi wato ya zo da wannan aya kenan aya da take bayani akan almahabba wanda nau'i ne daga cikin nau'ikan ibada ko ko mu ce asali ne wanda yake mai girma wato game da ibada to illa kasancewar ita mahabbar ta kasu kusan kashi biyu akwai soyayya wadda matsayinta ibada ce ita ce soyayyar da take wajabta kaskanta kai da girmamawa ga shi wanda kake so domin duk sanda zai mamaye zuciyarka wanda za ka meka wuya ga shi wanda kake son duk abin da ya ce ka yi kai tsaye za ka yi ko ya ce ka daina za ka daina to wannan ibada wannan so baya cancanta sai ga Allah so ne wanda yake na ibada an gane ko so wanda yake mamaye zuciya wanda akwai girmamawa da kaskanta kai ga shi wanda kake son in ya ce ka yi kai tsaye za ka meka wuya in ya ce ka dina kowa ya tsaye dinawa za ka yi to irin wannan so baya kasancewa ga kowa in ban da Allah na biyu akwai son da a ainihin shi ba ibada ba ne ba ainihin shi ba ibada ba ne shi kuma wato nau'ika ne da dama an gane ko kashi na biyu kenan ba ibada ba ce a cikin ainihin ta ita wannan sokin nau'i ne da dama farko akwai so saboda Allah kuma so wato a game da yi ma Allah da'a ma'ana alhubbu lillahi wal hubbu fillahi kaga kakan so mutum saboda Allah kamar misali me yasa muke son annabawa muke son manzanni muke kaunar mala'iku da duk wasu mutanen kwarai muke kaunar su kaga wannan soyayya ce saboda Allah me yasa Allah shine ya zabe su kuma ya shar'anta mana son su da kaunar su kaga dan haka son sai ya zamanto ibada ne sai ya zamanto ibada ne saboda wa muke kaunar annabawa muke kaunar manzanni muke kaunar mala'iku muna kaunar su ne saboda Allah kaga kenan ba muna son su bane ba wai a ainihin su ne wa ne a'a muna son su ne a matsayin Allah ne ya shar'anta mana a su misali ko abin da ya shafi ayyuka kaga duk wani aiki da Allah ya shar'anta mana na ibada misali azumi ko sallah ko zakka ko da'a ga mahaifa da sauransu waɗannan ayyuka ne wanda muna son su muna kaunar su me yasa muke son wannan ayyuka muna son su ne saboda Allah ne ya shar'anta mana su an gane ko kamar azumi da muke son shi muna son azumi ne ba dan ainihin azumi ba haka kawai mutum ya kame baki baya ci baya sha tun daga hudowar rana har zuwa fadawar ta a'a muna son azumi saboda aiki ne wanda Allah ya shar'anta mana kenan wannan soyayya ce lillahi saboda Allah sannan nau'i na biyu akwai so wanda yake na tausayi shine suke kiran shi mahabbatu shafaka ko kuma ka ce mahabbatu ishfa an gane ko irin yanda ɗa wato yake son mahaifinsa ko kuma yanda mahaifi wato yake son ɗa to wannan shi so ne wanda yake na tausayi kamar yadda mahaifi yake kaunar ɗan shi so ne wanda yake na tausayi ma'ana yana tausaya masa shi wannan so so ne wanda yake na ɗabi'a kamar yadda Allah ya ɗabi'antar da bayansa sannan kuma akwai so wanda yake na girmamawa wanda kuma shi ainihi ba ibada ba kamar yadda misali ɗa yake girmama wato mahaifinsa ko almajiri ya girmama malaminsa ko kuma ƙarami ya girmama babba wannan so ne wanda yake ainihin shi ba ibada ba ne ba an gane ko kenan irin wannan so in ka rikida shi ka maida shi kana son mahaifinka so wanda yake na girmamawa a matsayin cewa Allah ne ya yi umarnin a girmama mahaifa a yi musu da'a to wannan iba wannan ya rikida ya koma ibada ya koma ibada domin ka so mahaifanka ne ka girmama su a sababin Allah ne ya shar'anta maka girmama mahaifa kenan anan ya rikida ya koma ibada amma in ba da wannan niyya ba to wannan yana nan a matsayin shi so ne wanda yake na halak wanda dama haka Allah ya ɗabi'antar da bayansa dole ne ɗa ya girmama mahaifinsa sai dai in ya canza wannan ɗabi'a da Allah ya ɗabi'antar da shi akwai so wanda yake kuma na ɗabi'a kamar yadda misali mutum yana son ci da sha da tufafi da wani abun hawa da gida na shiga da duk wasu abubuwa wannan so ne wanda yake na ɗabi'a wanda Allah ya ɗabi'antar da mutum wannan shi ba ibada ba ne kenan a nan abin da muke so mu gane so wanda matsayin shi ibada ne wanda bayya halatta a sarrafa shi ga wani in banda Allah shine so wanda yake na girmamawa da kaskanta kai sanda yake mamaye zuciya wanda inda wanda kake so zai ce ikaza to kai tsaye za ka miƙa wuya ka aikata in ya ce daina kaza kai tsaye za ka miƙa wuya ka aikata to irin wannan so baya cancanta ga kowa in ban da Allah duk wanda ya daidaita Allah da wani a cikin irin wannan so ko ya fifita wani akan Allah subhanahu wa ta'ala game da wannan so to anan wato ya zama mushriki Allah ya kare mu shine a takaice malam ya zo da wannan aya wa minan nasi daga cikin mutane man yattakhizu min dunillahi andadan akwai wanda ke rukon wato wasu kishiyoyi min dunillahi koma bayan Allah ma'ana ya maida su kishiyoyi ne ga Allah yuhibbunahum suna kaunar su ka hubbillahi tamkar yadda suke kaunar Allah kenan anan sun daidaita son goma kansu da son Allah subhanahu wata'ala wanda har yau akwai masu irin wannan hali wanda zai daidaita son wani da yake ma a kan son da yake ma Allah bal ma sukan fifita son wani da suke biya a kan son Allah wanda inda za ka ce ya rantse da wannan wanda yake biya a kan ƙarya ba zai rantse ba amma in ka ce mishi ya rantse da Allah a kan ƙarya zai iya rantsuwa da Allah a kan ƙarya ya san abin ƙarya ne amma sai ya rantsuwa da Allah amma in aka ce ya rantse da wane in har abin nan haka ne in ya san ƙarya ce bayan da za a yi ya rantse da shi kenan kaga a wannan hali ya fifita son wannan da yake biya akan son Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya ce wallazina amanu waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzansa ashaddu hubban lillah wato su suka fi kowa tsananin ƙauna wato ga Allah da haka wannan aya tana nuna mana so wanda yake da girmamawa da kaskanta kai kenan haƙƙi ne na Allah subhanahu wata'ala nau'i ne daga cikin nau'ikan ibada ba a daidaita Allah subhanahu wata'ala da wani a cikin irin wannan su balantana fifita wani akan Allah subhanahu wata'ala wato game da wannan su don haka kenan malam ya zo da wannan aya domin duk wanda ya daidaita wani Allah da wanda da Allah a cikin irin wannan so to ya zama mushriki ko wanda ya fifita wani Allah akan wani ya fifita wani Allah akan Allah a irin wannan so ya zama mushriki don haka a nan Allah yana tabbatar mana kafircinsu domin sun daidaita sanda suke maguma kansu da Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce wa ƙauluhu da faɗar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul tauba farkon ayar shine can farkon bayanin kenan ya ayyuhal ladina amanu la tattakhizu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika hum adh-dhalimun ubangiji ta'ala yace ya ku mu'minai la tattakhizu aba'akum kar ku mai da mahaifanku wa ikhwanakum da ƴan uwanku awliya a masoya kar ku mai da su masoya in istahabbul kufra alal iman in har sun zaɓi kafirci akan imani mahaifi ko dan uwa in dai ya zaɓi kafirci akan imani to bayya halatta a matsayin ka na mumini ka maida shi masoyi an gane ko sai ce wa man yatawallahum minkum duk wanda ya jikunce su daga cikin ku fa ulaika humuz zalimun waɗannan su ne masu zaluntar kawunansu duk wanda zai so mahaifinsa a matsayin yana kafiri ko ya so wani dan uwan shi a matsayin yana kafiri to wannan ya zalunci kansa domin duk wanda ya kafirce ma Allah subhanahu wata'ala san shi da kaunar shi haramun ne ga mumini da haka Allah ya ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw ikhwanahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum duk waɗanda suka yi imani da Allah da ranar kiyama ba za ka same su ba suna ƙaunar duk wanda ya saba ma Allah ya saba ma manzansa ko da mahaifansu ne ko ƴaƴansu ko ƴan uwansu ko danginsu shine anan sai Allah ya ce kulce da su in kana aba'ukum in har mahaifan naku sun kasance wa abna'ukum da ƴaƴanku wa ikhwanukum da ƴan uwanku wa azwajukum da matikinku wa ashiratukum da danginku wa amwalun iktaraftumuha wato da dukiya wadda kuke nema wadda kuka nema kuka samu wa tijaratun takshawna kasadaha da wata kasuwa da kuke jin tsoron wato tsawarta cewa kar kasuwa ta yi tsawa wa masakinu tardaunaha da wasu gidaje da kuke so kuke kauna waɗannan abubuwa takwas da aka zano Allah ya cece da su in har sun kasance a habba ilaikum min Allah wa rasulihi sun fi soyuwa a gunku sama da Allah sama da manzon shi wa jihadin fi sabilihi kuma sama da jihadi domin ɗaukaka addinin sa fatarabbasu ubangiji ta'ala ya ce ku yi jira hatta ya ati Allah bi amri har akai lokacin da Allah zai zo da al'amarinsa shine hallakar da ku kaga anan Allah yana zargi ne da aibantawa ga duk wanda ya fifita ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa takwas akan san Allah ko san manzansa ko san ɗaukaka addini shi farko Allah sai ya gabatar da mahaifa saboda mahaifa su ne suka fi komai kusaci da bawa kuma suka fi komai kima a gunshi a rayuwarsa shi ne ce kul in kana aba ce in uwayenku sun kasance kenan na biyu sai ya biyo da 'ya'ya ya ce wa abna'ukum da 'ya'yanku na uku sai ya ce wa ikhwanukum da 'yan uwanku na hudu sai ya ce wa azwajukum wato da matikinku na biyar sai ya ce wa ashiratukum da danginku na shida sai ya ce wa amwalun iktaraftumuha wato da wata dukiya wato da kuka samu na bakwai sai ya ce wa tijaratun takshawna kasadaha da wata kasuwa da kuke jin tsoron tasgaranta ma'ana kar ta yi tsawa na takwas sai ce wa masakinu tardaunaha da wasu gidaje waɗanda kuke gamsuwa da su ubangiji ta'ala ya ce in har waɗannan abubuwa sun kasance a habba ilaikum sun fi soyuwa a gun minallahi sama da Allah wa rasulihi sama da manzansa wa jihadin fi sabilihi sama da jihadi domin ɗaukaka addinin shi to ba tarabbasu ubangiji ta'ala ya ce ku yi jiran kenan abin da zai biyo baya menene zai biyo baya shine hallaka hatta ya ati Allahu bi amri ku yi jira har a kai lokacin da Allah zai zo da al'amarinsa to don haka wannan aya tana nuna cewa san waɗannan abubuwa ko kuma fifita san waɗannan abubuwa akan san Allah sababi ne wanda yake na hallaka a duniya da lahira duk wanda ya fifita san waɗannan su ne dai abinda mutum yake iya so a rayuwar shi in ma ka samu mutum kawai mahaifinsa yake so ko ka same shi ‘ya'yansa yake so ko ka same shi shi kawai dangin shi yake so ko ka same shi cewa wato ‘yan uwan shi yake so ko kuma ka same shi matar shi yake so ko kuma ka same shi cewa wani daga cikin dangin shi yake so ko kuma kawai dukiyar da ya mallaka ya fi son ta sama da komai ko kuma ya zamanto wata kasuwa da ake hada-hada wannan kasuwar ya fi son ta akan komai ko kuma wani gida na shiga da ya gina to don haka Allah ya zano waɗannan abubuwa ya ce in har waɗannan abubuwa sun fi soyuwa abu sama da Allah da manzansa to ku yi jiran abin da zai biyo ba ku yi jiran har a kai lokacin da Allah zai zo da al'amarinsa idan al'amarin Allah ku ya zo ba za ta yi kyau ba domin hallaka ce akan duk wanda ya kangare masa to don haka waɗannan abubuwa ana nuna mana kar su shagaltar da bawa ko da kana son su to karka daidaita son waɗannan abubuwa da son Allah ka so Allah sama da yanda kake son mahaifinka da yanda sama da yanda kake son ƴaƴanka sama da yanda kake son komai kamar yanda zamu iske a hadisi na gaba dan haka anan malamai suka ce shi so abu ne wanda yake cikin zuciya amma wani lokaci alamomi suna bayyana akan gaba duk wanda zaka ga yana sakaki akan son Allah akan wani abu akan wasu ayyuka da Allah ya umarta ya fifita wasu abubuwa da yake so akan wannan to wannan yana nuna san Allah bai ma mai zuciyarsa ba an gane ko abu ne wanda yana bayyana akan gaba kamar yadda Hausawa suke cewa labarin zuciya a tambayi fuska kenan kasancewar abin da yake cikin zuciyar bawa to yakan bayyana akan gabbansa don haka alhassanul basari Allah ya ji kansa yake cewa ma a sarra a hadun sariratan illa a zahara Allah ta'ala ala safahati wajihi mutum ba zai taba ɓoye wani abu a zuciyarsa face sai Allah ya bayyana alamar abin da yake cikin zuciyar shi akan fuskar shi don haka kenan misali in aka ce ga wani abu Allah ne ya ce a yi ko mahaifinka ya ce a yi to a nan dole ka gabatar da umarni na Allah subhanahu wa ta'ala a kan na mahaifa wannan yana nuna cewa ka fi son Allah subhanahu wa ta'ala a kan mahaifanka wanda kuma wannan shi ne abu wanda yake na farko don haka umar Allah ya kara masa yadda lokacin da yake faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innaka la ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi ya ce wallahi manzan Allah ina tabbatar maka na fi son ka wato akan komai ya ce illa nafsi amma ban da kaina ya ce innaka la ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi ya ce na fi son ka akan komai amma ban da kaina manzan Allah sai ya ce la wallazi nafsi biyadihi maza Allah ya ce a'a ya umar har yanzu son ka bai tabbata ba bai tabbata ba maza Allah ya ce hatta a kuna a habba ilaika min nafsi maza Allah ya ce wallahi sai na zamanto na fi soyuwa a gunka sama da kanka umar sai yake cewa al'ana wallahi la'anta a habbu ilayya min nafsi ya ce ya rasulallahi ina tabbatar maka a yanzu wallahi na fi son ka sama da yadda nake son kaina manzan Allah sai yake cewa al'ana ya umar ma'ana a yanzu ne ka kai kokowar su kenan a yanzu ne ka kai karshen su kenan ka kai geji shi tunda ka fi so na sama da yadda kake son kanka don haka a nan wannan aya tana nuna mana tsantsar so dole mu fifita Allah subhanahu wa ta'ala akan duk wani abu da muke so a rayuwarmu wanda wannan so ibada ne sannan malam ya zo da hadisin anas dan malik allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'minu ahadukum wato ɗayanku wato ba zai yi imani imani cikakke a nan manzan Allah ba yana kore imani ba ne kwata-kwata an gane ko sai dai ga wanda daman ma kwata-kwata babu son manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin zuciyarsa amma a nan kenan na fiyul kamali ne kore cikar imani ne ya ce la yi umino a haduku ɗayanku ba zai yi imani imani cikakke hatta akuna ahabba ilaihi manzon Allah yace sai na kasance na fi soyuwa a gunsa min waladihi sama da ƴaƴansa wa walidihi sama da mahaifansa wannasi ajma'i sama da dukkan mutane gaba daya ma'ana ba yanda za a yi bawa yayi imani imani na hakika imani cikakke sai ya fifita san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sama da san da yake ma ƴaƴansa sannan kuma sama da san da yake ma mahaifansa kuma sannan sama da san duk wani da yake so gaba daya sai ka fifita san Allah a kan shi saman zan Allah sallallahu alaihi wasallama a kan shi kaga wannan yana nuna mana irin wannan soyayya ta kokowa ba ta dacewa ga kowa sai ga Allah san da muke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna son shi ne saboda Allah soyayya ce saboda Allah domin Allah ne ya zaɓe shi ya turo mana shi kuma ya wajabta mana cewa dole mu so shi dole mu ƙaunace shi don haka kenan muna son shi ne soyayya ta saboda Allah wanda wannan soyayya ibada ce kuma dole mu fifita son shi akan duk wani wanda muke so an gane ko sama da san da muke ma 'ya'ya sama da san da muke ma mahaifa sama da san da muke ma koma wane ne dole mu fifita san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka da haka shine malamai suke bayani soyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tana kasancewa ne saboda wasu al'amurra guda shida al'amari na farko saboda muna ƙaunar shi ne a matsayin manzo ne wanda Allah ya zaɓa ya turo mana abu na biyu muna son shi saboda irin yadda ya tsaya tsayin daka game da isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah ya ba da shaidar akan cewa ya isar da saƙonsa dalili na uku al'amari na uku muna son shi muna ƙaunar shi saboda irin abubuwan da Allah ya kimsa masa na kyawawan halaye da ɗabi'u domin ƙarshe ne Allah ya yabe shi akan halayensa da ɗabi'unsa wa innaka la'ala khuluqin azim haka kuma Allah ya ce fa bima rahmatin min Allah linta lahu walau kunta fadhlan ghalidhal qalbi lam fadhu min hawli wanda ka dauka walillahi almasal ala a cikin mutane in an cewa ne yana da dabi'u da halaye na kwarai sai ka ji san shi da kaunar shi ya cika zuciyarka ba dan komai ba kake san shi kawai illa kasancewar mutum ne mai hakuri mutum ne wanda yake mai kokari mutum ne wanda yake mai kaskanta kai wanda ba ya da girman kai za ka ji saboda wannan halaye na shi na kwarai kana kaunar shi to wannan shine al'amari na uku muna kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda kyawawan halaye da ɗabi'u wanda Allah ya kimsa wato a cikin halittar shi na hudu wato muna son shi muna kaunar shi domin shine sababin shiryuwar mu in ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to da ba mu san ba inda aka dosa Allah ya shiryar da mu ya nuna mana hanya ta tsira a sababin aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine sababin shiryuwar mu ta hanyar shi muka fahimci wannan addini na biyar wato muna san shi muna kaunar shi domin irin yadda ya jure ma dukkan wata cutarwa akan isar da wannan sakon Allah har wannan sako ya iso gare wata cutarwa ce manzan Allah bai haɗu da ita ba akan ƙoƙarin isar da wannan sako na musulunci na shida wato muna son shi muna ƙaunar shi domin irin yadda ya bada ya sadaukantar da rayuwar shi ya sadaukantar da dukiyarsa ba dare ba rana domin ɗaukaka kalimar Allah don haka dole ne mutum ya fifita san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan san ƴaƴansa akan san mahaifan shi akan san kanshi akan san duk abin da yake so gaba daya shine sai malam ya zo da hadisin anas allah ya kara musu yadda yake cewa wa lahuma anhu wato al-imamu bukhari da al-imamu muslim suna da riwaya daga anas allah ya kara masa yadda yake faɗa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salasun man kunna fihi ya ce tadodi guda uku ko ka ce halaye guda uku duk wanda waɗannan halaye guda uku suka kasance gare shi ma'ana suka tattaru gare shi yana da su waɗannan ɗabi'u uku manzo Allah ya ce waje da bihinna halawatal iman tabbas wato ya samu zaƙin imani a sababin waɗannan abubuwa uku wanda wannan yana tabbatar mana imani yana da ɗanɗano muminai sukan ji zaƙin imani a cikin zuciyarsu saboda duk wanda ya ɗanɗani zaƙin imani to bayan da za a iya samu nutsuwa da kwanciyar hankali sai idan yana cikin bautar Allah ba komai ba yake sanyawa haka illa jin wato shine dandanar zaki imani abu na farko yace an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma Allah da manzansa su zamanto sun fi soyuwa a gunsa sama da duk abin da ya wadaice su ya zamanto ya fi son Allah ya fi son manzan Allah akan duk wani abu da yake so shine tada ta farko kenan an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma Allah da da manzansa su zamanto sun fi soyuwa a gunshi mimma siwahuma sama da duk wani abin da ya wadaice su hali na biyu sai ce wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi ya kaunaci mutum kada ya kaunace shi sai saboda Allah in har zaka so mutum ka so shi tsantsar soyayya ce saboda Allah ka so shi saboda mutum ne wanda yake dan uwanka ne mumini mai kokarin da'a ga Allah mai da'a ga manzansa ya zamanto soyayya ce ta saboda Allah ba dan wani al'amari wanda yake na duniya shine wannan hali na biyu kenan wa an yuhibbal mar'a ya so mutum la yuhibbuhu illa lillahi kada ya so shi sai saboda Allah na uku sai ya ce wa an yakraha an yahuda fil kufri wato ya kyamaci komawa wato cikin kafirci zuwa kafirci an gane ko fi anan bi ma'ana ila wa an yakraha an yahuda fil kufri ay ila al kufri ya kyamaci komawa zuwa kafirci ba da iza an qazahu Allah minhu bayan Allah ya tsamayar da shi daga cikin kafirci kama ya karahu an yukuzafa fin nar kamar yadda yake kyamar a jefa shi wuta a ranar kiyama wannan gaba ta uku tana kasancewa ga mutumin da da ba musulmi ba ne Allah ya azurta shi da musulunci to wannan dole sai ya kyamaci komawa zuwa kafirci me yasa saboda kasancewar irin sabon da ya yi da abubuwan da ya saba na kafirci to sai wanda Allah ya masa dace wani zai ringa begen komawa halin shi na da to duk wanda yake kafiri in Allah ya azurta shi da musulunci to dole sai ya mai da kyamar kafircin yana kyamar kafircin a kowane lokaci bayan Allah ya tsamayar da shi kamar yadda yake kyamar wato a jefa shi wuta shi yasa za ka samu da yawa daga cikin waɗannan sababbin musulunta irin turawa in mutum ya canza ma kanshi suna ya sa ma kanshi suna na musulunci wallahi ba abin da ya fi kyama na ka kiraye shi da wannan suna na shi wanda yake na wancan lokaci na san wani ɗalibi wanda ya musulunta ya zo nan jami'a wanda sunan shi wanda yake kafin na musulunci in kana so ku yi faɗa da shi ka kiraye shi da wancan suna to don haka dole ne sai mutum ya kyamaci kafirci bayan Allah ya tsamayar da shi kamar yadda yake kyamar kar a jefa shi wuta a ranar kiyama wannan kenan ga wanda yake kenan kafiri amma ga wanda yake daman musulmi ne to waɗannan halaye biyu in dai ya haɗa su to wannan ya ɗanɗana zaƙin imani kenan ya mai da Allah da manzansa sun fi soyuwa a gunshi sama da komai abu na biyu duk mutumin da zai so to ya so shi saboda Allah karka so mutum saboda wani abun hannun shi ko saboda wani al'amari wanda yake na duniya ya kasance tsantsar soyayya ce ka gina ta kawai saboda Allah nan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك